إلا له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yau muna sha biyar ga watan bakwai watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya zo daidai da goma ga watan uku a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin daidai wannan shine kasa ɗinmu na goma sha uku daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiqhi sunnati wal kitab al aziz na ad-doktor al-allama abdul azim al-badawi Allah madaukakin sarki ya kai haske da rahama kabarin shi idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin adabul khala wato ladubban yadda ake biyan bukata yadda ake fitsari yadda ake bayan gari yadda ake hawa kan shadda da yadda ake sauka da dai sauransu a mun yi ladabi na ɗaya har zuwa na tara yau za mu tahi ladabi na goma insha Allahu ta'ala ladabi na goma yana cewa wa yajuzul bawlu qa'iman wa qu'udan afdalu ko wal qu'udu afdalu wa yajuzul bawlu qa'iman yana halatta mutum yayi fitsari a tsaye wal qu'udu afdalu amma ya tsugunna shi yafi amma ya halatta a yatsaye ko bai halatta ba ya halatta an gane maganar da kyau ko an huzaifa radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama intaha ila subadati qaumin fabala qa'iman fatanahaitu faqala udnuhu fadanawtu hatta qumtu inda aqibaihi fatawadda wa masaha ala khuffaihi an gane maganar da kyau ko daga huzaifatu dan yaman Allah ya karawa huzaifa yarda ya hada mu da shi a jannatul firdaus yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama intaha ila subadati qaumi lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya karke zuwa ga wata bolar wasu mutane ya je bolar wasu mutane fa bala qa'iman manzon Allah sai ya fitsari a tsaye fatana haitu ni sai na ja da baya na koma can gefe faƙala sai annabi ya ce udunuhu matsomin da abin kama ruwa matsomin da buta fadanautu sai na matso hatta qumtu inda aqibaihi har san da na tsaya daidai kafaɗin annabi sallallahu alaihi wa sallama fatawabba'a annabi yayi alwala ma'ana yayi tsarki yayi alwala wa masaha ala khuffaihi kuma yana da khuffi a tafin sawunsa sai ya shafa a kayansu an gane maganar da kyau ko yanzu annabi ya yi fitsari a tsaye ko bai yi ba to yanzu ya halatta ko bai halatta ba saboda haka kar wani ya fitsari a tsaye ka ce arnan banza arnan wafi a'a kai din ne in kai wasa kuma za ta juya kanka wallahi an gane maganar da kyau ko yawwa ka san akwai masu yanke abin nan lokaci guda kawai ya ga mutum ya yi abu bai san me hujjar da ya dogara da ita ba kawai sai ya yanke masa hukunci saboda haka wannan hadisi kamar yadda muka jihi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi haka Imam al-Bukhari Imam nasai da Imam Abu Dauda da Ibn Majah duka sun fitar da wannan hadisi hadisi ne ingantacce wani abun mamaki shine Imam Malik a cikin muwadda shi ma ya kawo wannan hadisin mu wadda ta imam malik ka san wani zai ce to malam mun ji hadisi amma mu yan malikiya ne a malikiya ba a yi to shugaban malik mazhabi maliku shi ma ya kawo hadisin a cikin littafin shi an gane magana da kyau ko yana nan a cikin muwadda ta imam malik an gane magana da kyau ko saboda haka wannan hadisi ya nuna halaccin yin fitsari a tsaye to amma ku lura da wani abu shi fitsari a tsaye kamawa take yi idan bukata ta kama in kuka lura hadisin ya ce in taha ila subadati qaumi annabi ya je bolar wasu mutane ne to bola tana da wata ɗabi'a sau da yawa zaka ga akwai kwatabi da tabali da idan ka tsugunna akwai yiwuwar tufafinka ya sauka akan wata najasar kuma daban an gane maganar da kyau ko to sai ka ga maimakon ka tsugunna har tufafinka ya sauka cikin wani cabali to gara kai fitsarin a tsaye yafi saboda wannan zai kubutar da menene tufafinka daga fadawa cikin menene cikin najasa sa'annan fa'idar haka shine shi fitsari a tsaye lokacin da za ka yi shi ai zai tullu zai yi nesa da kai ko ba zai matso kusa da kai ba zan zai talla can gaba sai ya zama fitsari bai taba ka ba sannan kuma tufafinka bai shiga cikin najasa ba sannan cewa ya je bolar wasu mutane ne wannan sai nuna akwai jama'a a gefen gurin to tunda akwai jama'a a gefen gurin ta bangaren bolar zaka samu ba jama'a to annabi sai ya fifita maimakon ya tsugunna wanda watakila a gaban a garin tsugunnawa wato tufafinsa ya ɗagu har wani ya ga al'aurar shi sai ya ga cewa gara ya yi fitsarinsa a tsaye na baya dama tufafinsa bai buɗe ba gaba kuma bola ce dama a gabansa babu kowa ina fata an fahimta so ya yi haka ya fi to wannan sai nuna mana kenan shi yasa ya ce wal qu'udu afdalu zai zo ya gaya mana meye dalilin da yasa ya ce a yi a tsugunna shi ya fi amma dai abin da muke faɗa a cikin wannan ya nuna mana bukata ce ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi fitsari a tsaye kenan sai ya nuna idan bukata ta kama kai fitsari a tsaye ya halatta an gane magana da kyau ko in bukata ta kama kai fitsari a tsaye ya halatta menene hujjar mu ne wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na Huzaifa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya je zuwa bolar wasu mutane fitsari ya kama shi ya yi fitsarin a tsaye a kan wannan bola ɗin a wannan kenan sannan wannan yana nuna halaccin yin fitsari a gurin da yake an keɓance shi domin tara ƙazanta ko tara najasa irin su bola irin su lambatu irin su kwatami da dai shauransu don irin waɗannan gurare ya halatta idan fitsari ya kama ka koda a cikin gari ne amma dai guri ne wanda dama shi najasa ce gurin ma'ana tara najasa ko magudanar najasa ne ya halatta ka biya bukatar ka a gurin wannan ya nuna kenan ashe ba a banɗakai kaɗai ake biyan bukata ba idan akwai wani guri wanda al'umma ta keɓaice domin a tattara wata najasa ko tattara wasu abubuwa da ba, masu tsarki ba ne to babu laifi ka je ka ka biya bukatar ka a ainihin wato wannan guri ba laifi ba ne akan wannan tunda wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya je yayi fitsari a wata bola a sannan wannan yana nuna mana kenan idan mutum zai wannan kuma to sai ya kokari ya nemi tsari daga ainihin wato waɗanda so Allah ya yi rayuwarsu a wannan guri domin daga cikin guraren da aljanu ko mu ce shaidanun aljanu suke rayuwa akwai bola da kuma dukkanin guraren da yake da kazanta da haka duk lokacin da wata bukata ta kama ka za ka yi a bola ko a lambatu ko a wani guri mai kazanta ko ban ɗaki to sai kai waccar addu'a da muka ainihin wato faɗa cewa mutum idan ya zo shiga ban ɗaki ya ainihin wato a yi ta wata addu'a ne Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'isi sai ka tsaya iya nan karkace wa min ar-rijis najis wa min ash-shaytanir rajim an gane magana da kyau ko Allah shiryar da mu malam yace wa inna ma qulna al-qu'udu afdalu dalilin da yasa muka ce a kutsugunna ayi fitsari shi yafi li'annahu al-ghalibu min fi'lihi sallallahu alaihi wa sallama domin wannan shine abin da ya fi faruwa a cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama yin fitsari a tsugunna shine abin da ya fi faruwa shine galibin abin da ya faru a rayuwar manzon Allah hatta qalat aisha radiyallahu anha hatta qalat aishatu har na na aisha Allah ya kara mata yarda tace man haddathakum anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bala qa'iman duk mutumin da ya buɗi baki yace muku manzon Allah yayi fitsari a tsaye fala tusaddiquhu nana Aisha tace kar ku gaskata shi ma kana yabulu illa jalisa annabi bai kasance ba yana fitsari face a menene a tsugunne rigiji gabji ga Huzaifa ya tabbatar nana Aisha ta kore yaya eh da Huzaifa da Aisha wace ce tafi kusanci wane ne ya fi kusanci da manzon Allah nana Aisha yanzu maganar wa za mu gaskata duka biyu za mu gaskata ta a lallai na yadda kun zama malaman biki hukuma karatu ya yi karatu gaskiya alhamdulillahi rabbil alamina ta ta ina za mu gaskata huzaifa ga wani can zai ba mu amsa afuwan na'am madalla saboda huzaifa yana faɗin abin da ke faruwa a waje ita kuma na na aisha ba ta san me yake waje ba abin da yake faruwa a ina ta sani a cikin gida an gane maganar da kyau ko saboda haka bata san annabi ya taɓa yin fitsari a tsaye ba tunda wannan abu ne wanda ya faru a waje ita kuma abin da ta sani kullum annabi sallallahu alaihi wasallama a gida yake yi wannan shine ta sani kuma wannan maganar ita ce maganar da tafi inganci domin banda wannan magana akwai maganganu da yawa da nana Aisha ta dinga a gensin din sahabban manzon Allah da su saboda ita tana cikin gida ne dan ma nana Aisha babbar malama ne da kuke ganin ta hatta imamu zahabi da ya zo tarihin ta san da ya jinjina mata cewa ma yayi a cikin sayarwa a anamin nubala shi bai taba ganin malama bayan manzon Allah a duniya shi bai ga malamin da ya kai masa na Aisha ba yace bayan annabi ba wanda ya san addini da ilimi irin na Aisha saboda karatun da Allah ba wa na Aisha na Aisha babbar malama ce an gane maganar da kyau ko tunda manzon Allah ya kwanta da su in banda hadisai ba abin da take bayarwa haka za ta zauna ka zo ka zauna a bayan kyaure ka ce ya umma ya mama ka ce ikra ya ibni karanta ya kai ɗana don kowa ɗanna na aisha ne ko da ka haife ta a shekaru to kai ɗanta ne saboda mai annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum kowaye kai kai ɗa ne a gurin na aisha ina fata an fahimta da haka sai ka ga sahabbai sun zo suna karatu suna karatu suna karatu a gurin Nana Aisha to sau da yawa zaka ga wasu abubuwa da suke faruwa a waje Nana Aisha sai ta ce kwata kwata babu shi annabi bai yi shi ba to amma malamai Allah ya saka musu da alkhairi sun yi analysis suka ce duk abin da Nana Aisha ta musa shi a waje to kar a yi saurin gaskata ta kuma ba za a musa ba za kuma a yi mata kalma akan ta cewa a ta musa sahabi ko ta musa abin da ya faru da annabi ba a'a iya ilimin da ta sani shi ne na cikin gida na waje ba ta san da shi ba ina fata an fahimta so wannan shine kuma a hakan ma ba kowanne abu ne na Aisha ba ta san shi a wajen ba ɗai ɗai ɗai ne zaka samu wanda ba ta san na wajen ba dan iya ciki ta sani da yawa daga cikin abubuwan da suka faru da manzon Allah a waje din tana sanar da su Allah ya kara mata yadda dan haka dai za a gaskata Huzaifa anan ba za mu gaskata na Aisha ba Allah ya hada mu da ita a Jannatul Firdaus wannan magana ka karanta ainihin wato sahihu a sahihun nasa'i sunanin na sahihu sunanin nasa'i zaka samu wannan ainihin wato abin nan haka tirmidhi ya rawaito shi a wa lafzuhu amma lafazin tirmidhi ya zo illa qa'ida face a tsugunne bai ce illa jalisa ba an gane haka shi ya zo wa qawluha hadha doktor al-allama abdul azim al-badawi allahu yarhamuhu yace wa qauluha hadha tare da wannan magana nata da ta faɗa la yamfi ma jaa an huzaifa baya kore abinda huzaifa din nan ya faɗa cewa fa manzo Allah ya yi fitsari a tsaye yace yace li annaha akhbarat amma ra'at domin ita ta ba da labarin abin da ta gani ne cikin gida wa akhbara huzaifatu amma ra'a shi ma huzaifa ya ba da labarin abin da ya gani a waje wa ma'alumun kuma sanannen abu ne a cikin ƙa'ida ta usulul fiqihi annal musbita wanda zai zo ya tabbatar da wani ƙarin ilimi muqaddamun alal nafi ana gabatar da maganarsa akan wanda ya kore idan hadisi ya zo sai wani ya tsaya a nan sai wani ya zo ya ce a'a magana ta wuce nan ta je can na fata an fahimta to in dai har abin da ya faɗa ɗin babu wani dalili da ya nuna rauninsa to bai halatta a tsaya iya nan din ba sai a zarce zuwa can din da yace magana ta kai har gurin jama'a kun fahimci magana shine misalin da muka baku satin da ya wuce cewa ainihin wato a menene wancan hadisin hadis 13 la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi galibi mutane wannan suka sani amma akwai ruwaya da ta zo min alkhairi to min alkhairi din nan kaga ai ƙari ne cikin ilimi wanda in an tsaya a iya wancan to ba a samu ƙarin ilimi ba amma ƙarasowa zuwa min alkhairin nan shi yake nuna abin da zaka so wa ɗan uwanka nan na alkhairi ake nufi domin akwai wanda zaka ga yana so wa kansa abin sharri haka ne ko ba haka ba to kar ka so wa dan uwanka kai ka je can ka karanta da abin sharrin ka na alkhairi shi ake so in ka so wa kanka ka so wa waye dan uwanka to wannan kaga wato ainihin wato yuqaddamul muthbita ala nafi ana gabatar da wanda ya tabbatar da wani ƙarin ilimi ne akan wanda ya kore ba za a gaskata wanda ya kore ba sai a gaskata wanda ya ƙara bayani cewa maganar ta wuce iya kaza ta zarce zuwa kaza jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku so saboda haka wannan hadisi Huzaifa ya fina na Aisha gaskiya saboda ya zo da wani ƙarin ilimi wanda ita na Aisha bata zo da shi ba wallahu ta'ala a'lam da haka yake cewa wa ma'lumun abu ne sananne a cikin ka'ida ta usul fiqhi annal muthbita wanda ya tabbatar da magana cewa ta tabbata kuma hujja ta nuna cewa da gaske haka ne muqaddamun ana gabatar da hi alan nafi akan wanda ya kore li anna ma'ahu ziyadatu ilmin ka gani domin tare da hi akwai ƙarin menene ƙarin ilimi saboda haka ƴan uwa ka ji da kyau daga yau kada wani ya fitsari a tsaye kai in masa inkari kaza da hujja ka samu dalili ga hadisi nan Tirmidhi ya rawaito Nasa'i ya rawaito da sauran malamai ga kuma wannan littafi da yake hannunka shi kadai ma hujja ne akan wannan magana sannan mun mun faɗa muku hadisin tabbatacce ne a cikin muwadda ta Imam Maliku ina fata an fahimci magana saboda haka fitsari a tsaye ya halatta idan bukatarsa ta kama in bukata ta taso in hana yanayi ya bada kana bukata kai fitsarinka a tsaye babu laifi dan kayi saboda annabi ma yayi an gane maganar da kyau ko wanda kuma ya ce maka arne ne kai kayi fitsari a tsaye to wallahi yayi hankali saboda magana idan ta harba gaba fa to za ta kafurta shi wallahi jama'a kun fahimci maganar da kyau ko in maganar ya tura ta gaba to za ta kai shi zuwa ga kafirci da haka ayi hankali idan mutum yayi aiki da hadisi to kada kai saurin masa inkari in ma zaka masa inkari to ka san wace kalma zaka faɗa saboda idan ka faɗi maganar da ta zarce ta haura ta tafi kan wanda aka samo abin daga gurinsa to kai kuma za ka samu matsala a cikin aƙidarka da tauhidinka Allah ya shirya da mu waya juzul in mas'ala ta sha ɗaya ko ladabi na sha ɗaya waya jibul istinzahu min albauli waya jibul istinzahu wajibi ne al istinzahu tsarkakuwa min nazaha yunazzihu tanzihan na fata an fahimta mutum ya tsabtatu ya tsarkaku ya kuma wanku daga fitsari ina fata kuma ma'ana abin da ake nufi da wannan shine idan ka zo fitsari kar daga kawai ya ɗauke na farkon nan cat ɗin nan ya tsaya shikenan sai ka tashi ka tafi akwai wanda zai iya gangarowa a cikin wandonka bayan ka tashi saboda haka wajibi ne ka jira sai fitsari ya gama fita gaba ɗaya sannan sai ka tashi sai ka yi gaba shine magana da ake nufi ana fa an ibn abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama marra bi qabrayn fa qala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fa kana la yastanzihu min bawlihi wa amma al-akharu fa kana yamshi bayna an-nas bin namima Allah ya kiyaye daga Abdullahi ɗan Abbas, habrul umma wa turjumanul Qur'an. Abdullahi ɗan Abbas babban malamin al'ummar manzan Allah kenan. Wannan shine taken da manzan Allah da kansa ya masa, habrul umma wa turjumanul Qur'an kuma babban malamin tafsiri. Bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba a samu malamin da ya fassara alqur'ani san farera kamar Abdullahi ɗan Abbas ba. yasa annabi da kansa yace idan za a koyi karatun qur'ani tare da ma'anarsa kamar yanzu ake saukar da hito a zo a koya a gurinsa an gane maganar da kyau ko abdullahi dan abbas babban malami ne a zamanin manzon allah da kuma bayar da suwarsa abdullahi dan abbas yake cewa annan nabiy sallallahu alaihi wasallama marra bi qabraini manzon allah ya wuce wasu kaburbura guda biyu faqala sai annabi ya ce innahuma la yu'azzabani waɗannan kaburbura guda biyu ana musu azaba Allah ya tsare mu daga azabar kabari yace wa ma yu'azzabani fi kabir amma fa ba wani babban laifi suka yi ba ake azabtar da su annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tasgirin laifin ya nuna laifin mutane ma'ana ba yana nufin hatta a gurin Allah karami bane ba abinda annabi yake nufi shine mutane sun ɗauki wannan laifin a matsayin menene karami domin inda karami ne a gurin Allah za a yi wa wanda yayi azaba ba za a yi ba ai girman sa ne ya jawo aka yi wa wanda ya aikata shi azaba haka ne ko ba haka ba to ma'anar hakan ana nufin mutane sun ɗauki abin karami alhalin kuwa wa huwa inda Allahi azimu abu ne mai girma a gurin Allah amma ahaduhuma amma ɗaya daga cikin su fakana la yastanzihu min baulihi ya kasance baya bari fitsarinsa ya tsaftace ya ɗauke ya tsame gaba ɗaya kawai sai ya tahi ya ci gaba da tafiya sauran fitsari yana ɗigo masa a cikin wando ka san mutane suna da gaugawa wai shi yana sauri da haka ya je ya tsaya ya yi fitsari ya ɗan jira har sai ya ga ya tabbatar ya gama ɗaukewa ba zai jira ba har sai ya tashi da sauran fitsarin ya jika masa wanda wallahi tallahi babban bala'i ne wannan yasa a watar waya annabi yake cewa istanzihu min al-bawli ku dinga bari fitsarin ku yana daukewa kafin ku tashi sai ce fa inna ammata azabal qabri minhu domin gaba ɗayan azabar kabari daga wannan take zuwa mafi yawancin azaba in kaga ana ɗanɗana mutum mugunyar azaba a kabari to abin da ya jawo masa kenan kaga abu ne wanda mutane suna raina shi alhalin kuma abu ne mai girma a gurin Allah saboda matsalar ita ce idan ka tashi da fitsarin kuma ya tsabbata maka wando da sauransu to na farko dai tukunna kai kanka tukunna baka tsarkaka ba domin fitsarinka bai gama zuba ba na biyu wandonka ko tufafinka shi ma yanzu ya zama najasa to abin da zai biyo baya shine duk ibadar da za ka yi bayan wannan fitsarin a cikin tsarki kai ta ko a cikin najasa to ka cancanta azaba ko baka cancanta ba ka cancanta tunda yanzu duk ibadar da za ta biyo bayan wannan za ka yi ta cikin najasa ne wandonka da najasa kai ma kanka da najasa a jikinka ba ka tsaya kai tsarki mai kyau ba jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko saboda haka duk wata ibada da za ka sai ta zamanto kawai kana tufka ne ta baya tana warewa kana yin ibadar ba a karɓa saboda ka riga da ka bar kanka da najasa amma idan kai haƙuri fitsarin ya ɗauke gaba ɗaya kai tsarkinka ka tashi shikenan hankalinka kwanta duk ibada da zaka gina zaka gina ta ne akan tsarki kuma tufafinka zai zama to a tsarkake kowane lokaci saboda babu wannan da zai tattare da shi Allah ya shirye da mu dan haka yake cewa a fa kana la yastanzihu min bawlihi dayan baya ainihin wato a tsarkakewa daga ainihin wato fitsarinsa tsaftacewa daga fitsarinsa wa ammal akharu amma dayan fa kana yamshi bainan nasi bin namimati shi kuma babban abin da ya ja masa azabar kabari shine yana yawo tsakanin jama'a da annamimanci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annamim annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa la yadkhulul jannata namamun duk mutumin da annamimanci ne dabi'a sababu shi babu jannatul firdausi inji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annamimanci shine hada guri hada rikici kai kukan ƙarya da kai karar mutum akan abin da bai aikata ba da maganganu akan ɗan uwanka musulmi wanda baka da baka da dalili kwakwara da zai ainihin wato tabbatar da wannan magana yau al'ummar mu ta dugunzumu cikin annamimanci annamim saboda haka mutane su tsoron Allah su daina gulmar jama'a su daina maganganu kuma wallahi ku lura duk annamimi magulmaci na farko dai shi dai ba zai ci gaba ba har abada a rayuwar shi na biyu daga zara an gano shi to la yusaddaqu lahu qawlun ba a gaskata magana shi yana yin magana ta inda wani ne ku rabu da shi ai annamimi ne ai duk gaskiyarsa ya riga da yayi damejin kansa a cikin mutane saboda haka ka zamto mai gaskiya in za ka yi magana akan mutum ka tabbatar kana da dalili kwakwara akan cewa wannan maganar da gaske haka take ko da kuma ta tabbata hakan idan kai ta ko faɗinta ko kuma yi wa wani maganar zai iya jawowa mutuncin wancan ya zube ko alaƙar da ke tsakanin wani da wani ta ɓaci ko a samu wata tangarɗa a cikin zamantakewarsu to wallahi abin da ya fi ma sauƙi shine kar ka yadda ka je ka yaɗa wannan magana ko ka je ka faɗi wannan magana ka ji tsoron Allah malamai suna cewa inda gulma take halatta kamar yadda ainihin wato wahid abdulsalam bali ya kawo a cikin fakihatul majalis ya ce sai dai idan zuwa aka yi aka tambaye ka to nan ma kuma an tambaye ka iya abin da aka tambaye ka akan wanan nan ka tabbatar iya shi aka tambaya to karka kara a kai na fata an fahimci magana ka faɗi iya abin da ka sani sai ka shiru da bakinka domin za ka ga wani za a mar tambaya ɗaya amma in ya taya sai ya bada amsa goma ai kaza ne ma ai bayan kaza ma da ba ai to ba kai baka san ma kaza ba to ai bayan kaza da ka tambaya ma akwai waye tambaye ka wannan na fata an fahimta duk yana daga cikin nau'in annabimanci da gulma ka tsaya iya abin da aka tambaye ka ka bada bayani jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko saboda haka annamimanci da gulma da hada guri da hada rikici da cutar da mutane ta hanyar jifansu da kalmomi a gurin wanda suke ganin girmansu da mutuncinsu wannan yana daga cikin abin da yake jawo mutane azabar wutar jahannama Allah ya tsare mu baki daya saboda haka yake cewa fa kana yamshi bin namima to a watar waya wannan malam ya kawo iya hadisin nan ya tsaya amma kamar yadda ya zo a cikin subulus salam sharhin bulugul maram na al-amiru sanani da kuma ainihin wato a umdatul ahkam da sauransu a ya kawo kan cewa fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wa sallama jaridata ratabin ko jaridata nakhlin annabi sai ya balli zarbar dabino ina fata an fahimta ya balli zarbar dabino fa shaqqaha nisfaini annabi sai ya tsaga ta biyu fa gharaza ala kulli qabrin wahida sai ya dasa kwaya daddai akan kowanne kabari فقال لعلهما يخفف عنهما ما لم ييبسا annabi yace ta iya yiwuwa a sauƙaƙa musu azaba kafin wannan zarbar dabino ta bushe jama'a kun fahimci maganar da kyau ko to da wannan ne sai malamai suka ce kenan ya halatta kai ma ka ballu wani abu in kaga kabari ka soka akan shi aka ce bai halatta ba domin na farko shi annabi ya ga ana musu azaba kai ka gani baka gani ba shi annabi yana da dama ya roƙa musu azab abin nan shi ya ce idan ya dasa lalle za a sauƙaƙa musu azaba kuma tun da ya faɗa la yantiqu anil hawa haka abin to kai in ka dasa kana da tabbacin za a sauƙaƙa musu na fata kuna fahimta da haka suka ce kai bai halarta kai ba wannan wata kususiyya ce ta manzon Allah shi Allah ya ba shi dama ya haka saboda ya nema wa al'umma su sauki yasa ma har tahinsa ake musamman a ce ya tafi makabarta ya je ya yi wa mutanen makabartar addu'a domin Allah yana sauƙaƙa musu azaba daga irin addu'ar da ya musu. Jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku? Wallahu ta'ala a'lam. Na'am, abu na sha biyu, ladabi na sha biyu, wala yumsik zakarahu bi yaminihi wa huwa yabulu, wala yastanji biha. Baya halatta mutum ya rike azzakarin shi ko kuma ya rike al'aurar shi da hannun shi na dama. a lokacin da ya zo fitsari wala yastanzi biha kuma baya halatta gare shi ya wanke bayan gari ko fitsari da hannun shi na menene na dama me dalilin mu an abi qatadata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza bala ahadukum fala yamassa dhakarahu bi yaminihi wala yastanzi bi yaminihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inji abu qatadata al-ansari yace annabi ya ce idza bala ahadukum ai idza zaa ahadukum yabulu domin idza idan ta taso fi'ili madi a gaba to tana nufin mustaqbal ne abinda ake nufi da wannan shine idan ka je za ka yi fitsarin domin in ka fassara ta direct translation idza bala ahadukum ai bala fi'ili madi ne an riga an yi idan mu ɗayanku ya yi fitsari ma'ana sai ka yi fitsarin ne sai ka dawo ka riƙe al'aurarka da hannunka na hagu fasara ta yi ba ta yi ba ma'ana idza bala idza arada an ya bula idan ya nufaci zai fitsari na fata an fahimta an gane maganar da kyau ko so in ya nufaci zai yi to idan ya je yi din sai ya riƙe al'aurarsa da hannunsa na menene na ainihin wato abin nan shine can da Allah yake cewa idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila almirfaqaini wasu da ke yanta kife ne cikin addini he suka yi wa fassara irin wannan fassara da na faɗa muku su ne ‘yan ƙalaƙatos ma'ana ‘yan ƙalaƙarti wanda su wai da Qur'ani kaɗai za su yi addini ba za su yi addini da hadisi da fikihu da nahawu da sarfu da balaga da sauransu ba dan haka sai suka ɗauki idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum in kun tashi kun je kun yi sallah to ku wanke fusakunku to su sai sun je sun yi sallah sun gama sai su dawo kuma sai su wanke fusaku su wanke hannaye su wanke kafafu su yi shafar kai in ka tambaye su yasu haka qur'ani yace idza qumtum ila salati in kun tashi kun yi sallah to faghsulu wujuhakum kun bayan kun gama sallah ku dawo ku wanke fusaku an gane magana da kyau ko abin da ya kai su ga wannan shine na farko dai sun ce iya aya kawai za su ɗauka ba ruwansu da fassarar manzon Allah ba ruwansu da fassarar sahabbai ba ruwansu da fassarar malamai ba ruwansu da hadisi ba ruwansu da fikihu ba ruwansu da luga ba ruwansu da balaga ba ruwansu da sarfu da nahau ya ake fassara aya ya ake fassara ba ruwansu da wannan to ka tunda kace ba ruwanka da wannan lalle kuwa za ka yi ta kife a cikin addini shi yasa sallar ma idan suka zo yake Allah madaukakin sarki ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa menene idan ka tashi za ka yi sallah ka tsayu ko fastaqim ko ba ka fastaqim kama umirta ba wacce ayar da take magana akan a cewa ka tsayi idan idan ka zo yin sallah afwan afwan ina an ramomin ne eh ba ita ba wacce ayar da take magana akan cewa in ka zo za ka sallah zuwa ga ubangijinka ka tsaya ba wanda zai tuna min ayar ina alaran momi allazi yaraka hina taqumu na fata an fahimta wa taqallubuka fi sajidi wanda yake ganin ka hina taqum lokacin da ka zo kai ne ka tsayu kake ibada to su idan sun tashi sallah tunda Allah ya ce wa manzon Allah allazi yaraka hina taqum wa taqallubuka fi sajidi to idan sun zo sallah su ba wani abu suke ba kawai sai zo su tsantsaya na minti kaɗan in mutum ya minti biyu minti uku minti hudu kawai sai ya yi gaba me dalilin suka ce Allah ya ce wa annabi allazi yaraka hina taqum wanda yake ganin ka lokacin da ka zo kai tsaye kake ibada dan haka sallah tsayuwa ce kawai in ka zo kawai ka tsaya kai minti biyu a tsaye kawai sai ka ƙara wuta Allah ya sauwaje to wannan shine Allah ya kiyaye mu kuma duk abin da ya jawo musu kamar yadda na faɗa muku shine sun ƙi su yadda da duk wani ilimi in ba na zallar ayoyi ba shi kuwa ƙur'ani baya fassarwa sai daga gurin annabi sai daga gurin sahabbai sai daga gurin manyan malamai Allah ya shiryar da mu to shine yake cewa a idza bala ahadukum idan ɗayan ku zai yi fitsari fala ya masa zakarahu bi yaminihi kada ya rike alzakarinsa da hannunsa na dama wala yastanji bi yaminihi kar kuma ya zo wankewa ya wanke da hannunsa na menene na dama wannan hadisi da muka ji ya zo a cikin sahihu ibnu majah hadisi ne ingantacce haka ya zo lafuzuhu a lafazinsa da ruwayar ya zo a bukhari haka muslim ma ya kawo irinsa abu dauda ya kawo shi tirmidhi ya kawo nasa'i ya kawo mutawwalan wa muktasaran sun kawo shi da tsayinsa kuma sun kawo shi takaitaccensa an gane ko ladabi na goma sha uku yace wa yajuzul istinja'u bil ma'i aw bil ahjari ya halatta mutum ya ainihin wato yi istinja'i al-istinja'u shine tsarki wanda ba na ruwa ba an gane magana da kyau ko tsarkin da ba na mai ba ba na ruwa ba to ya halatta ka yi shi shi tsarkin da ruwa haka kuma ya halatta ka yi shi da menene da dutse wa ma fi ma'anaha kuma ya halatta ka yi tsarkin da abin da yake ɗaukar ma'anar ruwa ko kuma dutse da wannan ne malamai suka ce ko da toilet paper ka yi tsarki to tsarkinka ya yi matuƙar baka da ruwa kuma matuƙar baka samu duwatsu ba domin toilet paper tana ɗaukar ma'anar dutse ne yadda dutse yake gusar da najasa a shar'ance haka toilet paper tana gusarwa saboda haka idan ba dutse ba ruwa sai toilet paper idan kai amfani da ita tsarkinka yayi yadda kuka yi shiru haka ni ma nayi shiru eh dan wani zai ce to yau kuma malam ni lafiya lafiya garau billahi allazi la ilaha illa hu an gane magana da kyau ko shine ma'anar wa ma fi ma'ana kuma din da abin da yake daukar ma'anar su zaka iya yin tsarki da dutse zaka iya yin tsarki da toilet paper zaka iya yin tsarki da kara irin misali a gona ko wani a makamancin haka ka ɓara kara ka yi tsarki da shi ya fitar maka kawai abin da malamai suka ce in har baka ji ka nutsu ba to idan ka samu ruwa sai ka sake wankewa na fata an fahimta amma dai ka ce shari'a ba ta yadda ba to wannan kuma babu jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko in baka nutsu ba ne sai ka sake samun ruwa ka abin nan za mu zo mu ji nassi akan haka amma ma damar ka yi tsarkin da wannan tsarkin ka yayi daram shine ma'anar wa ma fi ma'ana kuma da kuma yin amfani da abin da yake daukar ma'anar ruwa ko kuma yake daukar ma'anar menene dutse an anas bin malik radiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء يا تبت دقى أنس بن مالك الله حتى مدى أنس أتكين جنة الفردوس أنس بن مالك يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء النبي يا كسنتي ينا شقابا تاكي فأحمل سينا دوكا أنا وغلام نحوي نيد ونيارو كماتا idawatun ko idawatan min ma'i idawa ma ma'ana idawa ina'un sagirun min zildin wato abin nan ƙwarya ƙarama ko buta ƙarama wanda aka yi ta da menene da fata min ma'in na ruwa wa anaza da kuma al'anazatu wal anazatu asa aqsar min ar-rumhi laha sinani wato wata ainihin wato sanda ce wanda bata kai sirdin raƙumi tsayi ba ko kuma bata wuce sirdin raƙumi tsayi ba amma tana da haƙwara guda biyu ina fata an fahimta wanda annabi yakan dogara da ita ne ya riƙe ta domin ya tsugunna cikin nutsuwa ya biya bukata da ita to sai su ɗauko masa da butar da zai kama ruwa da wannan sanda sai su kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya amfani da wannan sandar wajen dogaruwa sannan kuma ya amfani da butar wajen wanke ainihin wato a najasar da ya abun nan an gane maganar da kyau ko fa yastanji bil ma'i manzon Allah sai ya biya bukatar sa ya wanke ainihin wato najasar sa da ruwa wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaite shi Imam Muslim ya rawaito Imam nasai ainihin wato ya rawaito sai dai walaysa indahu dhikrul anaza shi Imam nasai bai kawo maganar anaza wato annabi yana tafiya da kwagiri ba ko wannan sanda yar karama ba ina fata kun fahimta amma dai a Bukhari ya zo an gane maganar da kyau ko wa an Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dhahaba ahadukum ila al-gha'it falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjarin falyastatib biha fa innaha tujzi'u anhu daga nana Aisha Allah ya haɗa mu da nana Aisha a jannatul firdausi take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza dhahaba ahadukum ila al-gha'iti idan ɗayan ku ya tafi zuwa bayan gari ya je zai yi bayan gari fal yadhhab ma'ahu bi thalathati ahjari to idan ya tashi tafiya ya dauki duwatsu kwaya nawa kwaya uku fal yastatib biha ya tsarkake kansa shine at-tatayyub wato ya tsarkake kansa da wannan duwatsu kwaya uku ku duba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san wasu za su yi inkarin yin tsarki da dutse jama'a kuna fahimta da ya tashi sai bai ce falyastanji biha ba sai ce falyastatib biha ya tsarkake kansa da wannan duwatsun kwaya uku kenan ya nuna idan mutum ya yi tsarki da duwatsu guda uku a shari'a tsarkinsa ya yi ko bai yi ba ya yi an gane magana da kyau ko tsarkinsa ya yi sai annabi ya ƙara da wata kalma wanda ta fi wannan ƙarfi sai ce fa inna ha tujzi'u anhu waɗannan duwatsun guda uku sun wadatar masa ma'ana ba shi da buƙatar sai ya ƙara da me da ruwa shine tujzi'u anhu wannan duwatsun guda uku in yi amfani da su sun isar masa to akwai abubuwa guda biyu zuwa uku da bai kamata mu lura na farko yin tsarki da duwatsu ba a takaita akan kwaya uku ba amma dai mafi karanci kar ya gaza kwaya nawa kwaya uku in ka ji baka gamsu ba ƙara biyu su zama nawa biyar in ka ji baka gamsu ba ƙara biyu su zama nawa in ka ji baka gamsu ba ƙara biyu su zama nawa har sai ka ji ka gamsu cewa wannan najasar ta fita shikenan magana ta kare idan ka ce to ai malam akwai danko danko to ka manta da hadisin da muka karanta na ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da ta tambayi manzon Allah cewa inni imra'atun utilu zaili ni mace ne wanda idan ina tafiya lufaya ta takan jan kasa wa amshi fi makanil qadri kuma ina tafiya a gurin da yake da najasa ko sai manzon Allah ya ce mata karki damu ki ci gaba da tafiyarki idan kin je gurin da yake da najasa sai kika ɗiba sai kuma kika biyar da wannan lufaya ta gurzu gurin da ba najasa guri mai tsarki ya tsarkaka ko bai tsarkaka ba amma a lokacin da aka ce ya tsarkakan akwai burbuɗi burbuɗi da damshi damshin ruwan kwatamin ko babu ya fito muku ya fita ras to don haka in har kayi tsarki da dutsen nan kar ka damu da jin cewa akwai wani saura saura akwai wani danko danko akwai wani kaza kaza wannan ba damuwar mu bane annabi ya ce fa innaha tujzi'u anka hakan ya wadatar maka to cewar annabin nan mu shi muka dauka shari'a haka ne ko ba haka ba saboda haka koda koda kai baka gamsu ba mu mun gamsu wato ita shari'ar nan da kake ganin ta yarda da abin da ya zo ne kawai kai imani da shi kai aiki da shi yanzu kamar yadda muka karanto hadisin da ya nuna a iya yin sallah da takalmi haka ne ko ba haka ba wani wallashi har muka gama darasin nan muka wuce shi fa bai gamsu zai yi sallah da takalmi ba shi ina shi dai ya ji hadisi Allah ya saka amma yi sallah da takalmi kai shi ba zai iya ba to shi kaga iya imanin sa nan ya tsaya amma wani imanin sa da yardarsa da shari'a ya kai ya aiwatar da abin a aikace haka ne ko ba haka ba to haka kamar yadda yanzu muka faɗa wani ba yadda za ka yi ya yi tsarki da dutse ya ce ya gamsar masa balantana har ka ce masa tun da malamai sun ce wa ma fi ma'ana huma za ka iya yi da toilet paper ya ce ina malamin namu ma ashe haka yake na fata an fahimci magana ƙarshen mu ma sai nemi sauke mu shoulder ya ce mun sauka daga shoulder mu ma saboda me saboda an zo masa da shi abin da ba zai iya ɗauka ba yana ganin gaskiyar magana shi bai yarda da wannan ba to ai wanda ya ce kai tsarki da ruwa shi ya ce kai tsarki da me da dutse shari'ar duk daga guri ɗaya ta fito daga Allah ne daga annabi jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko shi ya ce kai tsarki da dutse shi kuma ya ce kai tsarki da ruwa yanzu mu kaddara inda kuma yanzu farkon abin da aka jaddada a yi tsarki da shi shine dutse daga baya aka ce a yi da ruwa wallahi sai an samu wanda zai ce kai ina shi ba zai iya tsarki da ruwa ba shi tun da aka ce da dutsen nan shi aka sani shi kawai da shi zai yi to haka dan adam yake sau da yawa yakan mai da hankalinsa zuwa ga abin da ya fi sani sama da abin da watakila ba shi da masaniya a kayansa kuma wallahi duk abin da ya ja mana irin waɗannan abubuwan jama'a shine Allah ya saka malamanmu mu shi yasa wato wallahi malaman sunna ba karamin aiki suka yi wa al'ummar musulmi ba saboda malaman bid'an nan malam sun kar addini billahi lazi baka ji abin da shehu usmanu yake faɗa ba ne wa ma afsada dinu illa muluka wa ulama isu waye ne ya ɓata addini in banda sarakunan banza waɗanda ba sa son su yi wa addinin musulunci aiki yace da miyagun malamai malaman bid'a malaman da ba na Allah ba yace ba wanda ya kashe addini in ba su ba haka dai kuma ko ba haka bane su suka kashe addini haka abin da shehu ya faɗa kenan ba wanda ya kashe addini in ban da sarakunan da ba sarautar su ba ta addini ba ce sai kuma malaman da suke muyagun malamai ne wanda ba na sunnar manzon Allah ba amma inda a ce tun farkon da a wannan an yi ta karantar da mutane waɗannan sunnoni da yanzu sai dai sai dai ai faɗa da mutum wallahi tallahi akan aiwatar da ita ba wai magana a gaya masa ya yarda ba to amma an yi ta karantar da mutane wasu abubuwa na fiqihu wanda bai bai gino akan tsarin sunnar manzon Allah ba wannan ta sa ranar da duk ka zo da abin da bai saba ji ba bai ba a saba karanta mishi ba bai saba fahimtar su bai ma taba ji ba wataƙila sai tashi kawai bar ma abin ka yace gaskiya malam naji sauran Allah ya saka da alheri amma wannan wannan malam ka rike kayanka Allah ya sauwaƙe to saboda haka ya halatta jama'a ya halatta kai tsarkinka da dutse kuma annabi yace fa innaha tudzi wa anhu in kai hakan ya wadatar da kai wannan hadisi a hadisi ne sahihi sunan ibnu majah ya abun nan abun nan sunan nasa'i kai ko ya kawo shi haka abu dauda sahihu sunan nasa'i ko sannan abu dauda shi ma ya rawaito hadisi ne wanda yake ingantacce Allah ya haɗa mu da su a jannatul firdausi ladabi na goma sha hudu ya ce wala ya juzul iqtisaru ala aqallin min thalathati ahjari wala ya juzul iqtisaru bai halatta ba mutum ya takaita ala aqallin a bisa ƙasa min thalathati ahjarin daga duwatsu kwaya uku wato baya halatta mutum yayi tsarki da ƙasa da duwatsu kwaya uku sai dai daga uku zuwa nawa zuwa sama wutiri na fata an fahimta amma biyu ko ɗaya bai halatta ba an salman alfarisiyi annahu qila lahu qad allamakum nabiyyukum kulla shay'in hatta alkhara'ata faqala ajal لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع aw bi azmin Allah ya kara wa Salman al-Farisi yarda Salman al-Farisi wani kafiri ya tare shi yace wato labari ne ya iso mu wai annabin kunnan har yadda kuke biyan bukata ma san da ya koya muku ma'ana hatta yadda ake biyan bukata na bayan gari da fitsari har haka ma san da ya koya muku faqala ajal Salman yace kwarai da gaske yace laqad nahana an nastaqbila al-qiblata li gha'itin aw bawlin ya ma hana mu akan kar mu fuskanci alƙibla in za mu fitsari ko za mu bayan gari ba mun karanta hadisin a baya ba cewa bai halatta a fuskanci alƙibla ko kuma a ainihin wato juya mata baya ba sai dai in ma ban ɗakin ku a haka yake a gine a ɗan karkace a ɗan kalli kudu maso kaza ko gabar maso kaza ina fata an fahimta mun karanta da ku satin da ya wuce au an nastanji bil yamin annabi ya hana mu mu wanke bayan gari ko fitsari da hannunmu na dama aw an nastanji bi aqallin min salasati ahjari annabi ya hana mu mu yi tsarki da ƙasa da duwatsu ƙwaya nawa ƙwaya uku kaga kenan tabbatacce ne ana yin tsarki da duwatsu kenan ko yasa ma aka samu cewa bai halatta a yi da ƙasa da ƙwaya uku ba sai dai sama aw an nastanji bi raji'in haka annabi ya hana mu yin tsarki da kashin dabbobi shine raji' kashin dabbobi ka san haka yawanci wannan daras waɗannan darusai akwai buƙatar a dinga yi wa manoma da mazauna karkara da sauransu saboda su ne galibi suke mu'amala da jeji mutum ya fita noma ko ya fita kiwo sai samu busasshen kashin shanu sai ya biya bukata da shi ko busasshen kashin akuya ko kashin tinkiya ko kashin jaki ko wani a makamancin haka sai ya ɗauka ya ɓalla shi sai ya biya bukata da shi to bai halatta ba dalilin da yasa kuma bai halatta ba manzon Allah ya ce shine abincin dabbobin aljanu kun san aljanu ma suna da dabbobi yadda muke da rago da tinkiya da saniya da raƙumi su ma suna da nasu to su abin kashin dabbobin mu mu mutane su kuma su ne abincin dabbobin su jama'a kun fahimci magana da kyau ko to sannan au azmin ko kuma kashi annabi ya hana mu biyan bukata da kashi saboda shi kuma abincin aljanu ne yan uwanmu duk dabbar da aka yanka ta da sunan Allah aka ci aka cinye namanta aka jefar da kashin to duk aljani musulmi yana ɗaukar kashin yana ɗauka in dai dabbar ba da sunan Allah aka yanka ta yana ɗaukar kashin shi kenan zai ta lullube da nama da romo da ɗuminsa kawai sai bismillah ya ta gantsara wani da ya ji wannan hadisi ya ce ina ma ni aljani ne na ta'udhu billahi ma'ana shi ba ya sai nama ba kawai zai ta cin nama abin sa na ce a'udhu billahi ka gode wa Allah da Allah ya ka dan adam an gane magana da kyau ko yawwa su haka Allah ya yi su abincin su shine menene kashin mu to kuma annabi sai suka tambayi annabi to da ya za mu gane dab kashin dabbar da ba da sunan Allah aka yanka ta ba sai annabi ya ce ai kuna ɗagawa in dai ba da sunan Allah aka yanka dabbar ba kuna ɗagawa ba za ku ga komai a jiki ba sai ku jefar kawai da haka fomular kenan daga aljani ya ɗaga kahi sai ya ba abin da ya zama sai ya jefar wannan ba irin nasu bane amma yana ɗagawa in dai irin namu ne na layya ko na suna ko na kaza ko na sadaka da aka yanka yana ɗagawa kawai shikenan sai ya ganta da nama da romo da ɗuminsa kawai sai ya hau gantsara kawai abin shi ko kai ma ka fi so ka koma to shine dan haka bai halatta a biya bukata da kashi ba saboda abincin ɗan uwanmu ne musulmi na ainihin wato aljinu wannan hadisi da muka ji a ya zo a cikin sahihu sunan ibnu maja ya zo a cikin muslim tirmidhi ya rawaito abu dauda ya rawaito ibnu maja ya rawaito hadisi ne wanda yake ingantacce an gane ladabi na goma sha biyar yace wala yajuzul istijmaru bil azmi wal menene warrawati ko warrawsati bai halatta ai al istijmaru wato wato tsarkin duwatsu ko tsarkin dutse da kashi ko kuma bayan gari ba ina fata an fahimta shine warrausa wato bayan gari ko kuma kashin dabbobi an gane na'am an jabirin radiyallahu anhu arraji'u din nan malamai suka ce wancan hadisin da muka karasa au an nasanji bi raji'in din nan suka ce zai iya zama arrausu wato kashin dabbobi au al'adaratu ko kuma kashin dan adam ma duka an gane magana yake cewa an jabirin radiyallahu anhu qala naha annabi sallallahu alaihi wasallama an yutamassaha bi azmin au bi bi ba'rin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naha ya hana an yi tamassaha bi azumin da agoge bayan gari da menene da kashi au bi ba'arin ko kuma da kashin dabbobi ina fata an fahimta duka bai halatta ba bai halatta a bayan agoge bayan gari da kashi ko kuma da mai ba da kashin dabbobi wa yustahabbu idza stanja an yantabiha ko an yambiha za ka iya karantawa an yanta biha ko an yambiha wa yustahabbu an so idan bukata ta kama izastanja idan mutum ya biya bukata din da dutse ya goge bayan garin ya tsarkaka to in ya ji bai gamsu ba to babu laifi ya sa ruwa to amma ku lura akwai hadisi da yazo yana nan a cikin bulugul maram cewa inna allaha athna ala ahli quba lalle Allah ya yi yabo akan mutanen Quba me dalilin da yasa Allah ya ba musu hadisin yace wai sun kasance idan sun yi tsarkin me duwatsu sai kuma su biyo da menene da ruwa wannan hadisin bai inganta ba a dan yi min afuwa malami na yana kira na da Allah assalamu alaikum algafata malam to malam an gama insha Allah jazakumullahu khair na gode malam an gane magana da kyau ko wa huwa an ya'khudha qalilan min al-ma'i fayamdiha bihi madhakirahu liyanfiya anhu al-waswasa abinda ake nufi da cewa mustahabbi ne bayan mutum ya biya bukata da dutse in ya ji bai gamsu ba ya dan sa ruwa yace wa huwa abinda ake nufi an ya akhudha qalilan min alma'i ya riki wani bangare na ruwa fayan baha bihi mazakirahu sai ya dan yayyafa akan menene mazakuta shi ko kuma akan al'aurashi ya wanke liyanfiya anhu alwaswasa dan ya kore masa menene waswasi to kenan in baka da waswasi akan haka zaka saka ba za ka saka ba don haka wannan ga wanda suke da wasuwasi ne cewa tsarkin bai yi ba to he su sa ruwa don su sami menene tabbas na fata an fahimta su kore wannan wasuwasi din a karanta fatuhul bari sharhin sahihul bukhari za ka samu ainihin wato bayani akan wannan ina fata an fahimta a sai ke cewa an sufiyan bin al-hakami a at-thaqafi qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza bala yatawadda'u wa yantabihu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya zo yin fitsari a yatawadda'u yakan yi alwala wa yantabihu a yakan wanke wa yantabihu kuma ya yayyafa ruwa kamar yadda dai muka ji dazu wannan shine dalilin su akan wannan mas'ala wannan hadisi kuma ya zo a cikin sahihu a sunan abi dauda ya zo kuma a cikin nasa'i ya zo a ibnu maja sannan ya zo a cikin a bai haƙi Allah ya ƙara wa bai haƙi rahama a cikin kabarin shi wa an sa'id bin zubair anna rajulan ata atabna abbas fa qala inni ajidu balalan idza qumtu usalli fa qala ibn abbas imbah imbah bi ka'sin min ma'in fa idza wajadta min dhalika shay'an fa qul huwa minhu فذهب الرجل فمكث ما شاء الله ثم أتاه بعد ذلك فزعم أنه ذهب ما كان يجد من ذلك daga Abdullahi dan Abbas Allah ya hada mu da Abdullahi dan Abbas a cikin Jannatul Firdaus yace a okay daga Sa'id bin Jubair kai ko anna rajulan atabna Abbas wani mutum ya je gurin Abdullahi dan Abbas fa kala sai yace masa inni ajidu balalan ni nakan ji menene balal wato nakan jijjika ko damshi damshin fitsari bayan na idan da fitsari na sai in ji wani abu kuma kamar damshi ka san akwai mutane da Allah ya jarrabe su da irin wannan kuma zai gama jira har sai fitsarin ya dauki amma idan ya tashi ya fara tafiya kuma sai ya ji alamun wani abu yana diga masa to akwai wani shaidanin aljani shi kuma da Allah ya jarrabu wasu da shi yasa shi maganinsa shine yawan ta'awuzi da kuma yawan ainihin wato luzuntar zikirori na sunna na safiya da maraice da yawan karatun alkur'ani shi aljanin yana yi wa mutane matsala guda biyu zuwa uku daga cikin matsalan shine yakan zo ya sa maka wasu wasi duk abin da kai sai ka dinga jin kamar bai yi ba na taɓa ganin mutumin da zai iya yin awa ɗaya na alwala bai gama ba sai ya gama in ya tashi zai tafi masallaci sai ya ji kai an ya kafa sannan tawon kukuwa walla sai koma to kuma ka san ka'idar alwala za mu zo mu ji almuwalat daga cikin sharuɗan alwala akwai almuwalat sharuɗan ingancinta idan har ka samu matsala wani gaba bai wanku maka ba na alwala to in ka zo za ka sako daga ina ne daga farko ne ina fata kun fahimci magana za ka sako daga farko ne saboda sharaɗin menene muwalatu jerawa jerawa yana daga cikin shar'in ingancin alwalahi ne a jera wanka kar a bar wani guri a wanke shi daban ina fata kuna fahimtar magana so dan haka sai ya dawo ya ce bari ya saki sai ya gama ya tafi sai ya dawo ya ce bari ya saki sai ya haka haka sai ya kusan awa guda bai gama alwala ba akwai wanda na sani zai iya shiga ban daki mana wallahi ya dauki kusan awa guda bai gama wankan janaba ba sai ya gama sai ya ji kamar kansa nan akwai inda ruwa bai taba ba ya ji kai ai karkashin hamatansa nan bai goge shi ba bai wanke shi ba haka zai ta fama to akwai wani shaidanin aljani ne yakan zo sai ya saka wa mutum irin wannan sai ya hana shi gudanar da ibada banda wannan yakan zo yayi yayi kamar yadda yanzu zamu ji a hadisin nan shine ya saka maka sai ka gama fitsari ya dauke kai tsarki kana tashi sai ka ji kamar wani abu yana diga a cikin wandonka alhalin kuma wallahi ƙarya ne aljanin ne kawai yake so ya hana ka ka je kai ibada na fata an fahimta banda wannan idan ka zo sallah kana cikin sallah sai ka yi ruku'u sai ya je maka ai iska ta fita maka da haka sai ka ji kamar alamun fitar iska ta duburanka sai ka yanke sallah ka sai bari ka je ka sake alwala ka zo kai sake sallah kafin nan lokaci ya kure dama bukatar sa kenan kar kai sallah akan lokaci na fata kun fahimci magana to wannan aljanin maganin sa guda biyu ne zuwa uku na farko shine yawan ta'awuzi da yawan zikirori kamar yadda muka ambata idan wani yakan kai da sai an masa ruƙuya ma an cire masa shi wani wani zaka samu bin sa yake yi wani kuma zaka samu a jikin sa yake yake saka masa wannan abu wani kuma sai ya zo ibadan ne sai ya dinga bibiyar sa yana samar wannan to idan Allah ya jarrabe ka da wannan wani akan kai masa mataki da sai an yi ruƙuya an cire masa maganin sa na biyu shine yanzu zamu zo mu ji farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yace idza qama ahadukum yusalli idan ɗayan ku ya tashi yana sallah ja a shaitanu shaitanin aljani yakan zo fayan fuhu fi duburihi sai ya masa busa a cikin duburar shi sai ya dinga jin alamun kamar ya fitar da iska sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ɗayan ku haka ta same shi fal yaqul kazabta ya ce wa shaitanin aljanin ƙarya kake wal yastamirra bi salatihi ya ci gaba da sallarsa au kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙaryata shi ya ci gaba da ibadarsa wannan shine maganin sa na farko to amma ƙaryatawan ne takan zama da wahala sai ga wani ba zai iya ƙaryata ko ya ƙaryata din kuma sai zuciyarsa ta dinga kokwanto ta ta kokwanto yayi ta tunanin cewa abin bai yi ba akwai wanda fa a Abdullahi bin Bas Allah ya masa rahama ya je ya same shi ya ce masa sai ya gama alwala sai ya zo zai yi sallah sai ya ji kamar bai yi shafar kai ba sai ya gama alwala sai ya zo zai sallah sai ya ji kamar bai yi shafar kai ba babu irin fatawar da bin bas bai bashi ba amma abu ya gagara ko bin baz ne ko ɗaya daga cikin malaman mu dai daga cikin waɗancan malaman namu to daga ƙarshe dai sai ce masa to idan ka gama alwalar sai ka gama ta har ƙarshe kaf ka gama komai sai ka buɗe kan famfo in ka buɗe fa yana shiga sai ka danna kanka kawai a ciki sai ya jika jagab ya ce kawai sai ka tafi ka tafi masallaci daga ya ce maka ƙarya ne baka shafar kai ba sai sai ka taɓa kanka in ka ji laima sai ka ce ƙarya kake sai ka ci gaba da sallar na yi shafar kai ina fata an fahimta ya ce to kawai abin da za ka yi shine maganin shi daga nan ya ainihin wato rabu da wannan to shi ma wannan kusan kusan kusan irin wancan ne gashi nan kamar yadda ya zo yace a anna rajulan inni ajidu ajidu balalan idza kuntu usalli nakan ji alamun jika a cikin wando na idan na tashi zan yi sallah fa qala ibn abbas sai abdullahi dan abbas yace masa a in bah bi ka'asin min ma'in ɗebi kofin ruwa ka watsa a wandanka ina fata fahimta wa idza wajadta min zalika shay'an daga kaji alamun yana so ya ce maka wani jika wani fitsari ya zo maka faƙul huwa min ka ce a ba fitsari ba ne ruwan da na jika wandona da shi ne kaga ya ƙaryata wancan fitsarin aiko ya ce to wannan shi ne abin da za ka yi in ji abdullahi ɗan abbas fa zahabar rajulu sai wannan mutum ya tafi fa makasa ma sha allahu ya je ya zauna tsawon lokacin da allah ya ga ya ga dama ya so thumma atahu ba'da zalika sai daga baya mutumin ya zo ya samu abdullahi ɗan abbas fa za'ama annahu zahaba ma kana yajidu min zalika sai ya ce masa wallahi algama malam abin da yake damuna din nan yanzu na daina jin sa dama shaidanin aljani ne shi yazo yake nuna masa cewa fitsari yana fita a wandan shi ina fata kun fahimta shi yazo yake gaya masa alhalin ƙarya ne hakan ba ta faru ba jama'a kun fahimci maganar da kyau ko to wannan shine saboda haka Allah ya datar da mu lokaci ya tafi za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai muna fata Allah maɗaukakin sarki ya tara mu a cikin ladan wanda muka kuskure ko tuntuban harshe muna addu'a subhanahu wata'ala ya yafe mana kafin mu rufe muna tunatar da jama'a cewa yau din nan insha Allah ta'ala kamar yadda aka saba akwai weekly contribution da muke yi wanda insha Allah ta'ala za a karba a yanzu waɗanda suka saba tashi suna karba mana daga cikin yan hizba da wasu daga cikin bayan Allah da ake tare su tashi domin karba da fatan Allah ya ba mu ikon ainihin wato taimakawa na zuba kaɗan zuba kaɗan assalamu alaikum warahmatullahi يعني
yana da kamar lalura ne da ya yi kowani in ya tayi sai da ba ya tsakuwa ba ya yi kamar lalura kuma wannan ba ya ba daga nan waya fahimta da tabbaci sai wanda yake cewa mana yana da aboki da kirista wanda ainihin yana da aboki da zan kirista yana da mata matar ta ta kuma kusan ba ta son wasu daga cikin ɗan uwan musu suna tare da Allah ya karɓi rayuwar shi ne matar da ta dace aure sai da to an ce ba za ta yi ba za a rafa da aure da biyu ba sai ta zo shaida ita kuma sai ta ba da sunan wannan abokin da shi ne musulmi ne abokin musulmi kenan a kan shi ne shaida malam idan an kira da coci don ta ba da shaida a kan cewa lalle mutum da mutuwa ya halatta ya yi
wannan ba matsala ba ce don kaje ka ba da shaida shaida ba zuwa ne a daura aure tare da kai ba an gane maganar da kyau wannan ai ana so a tabbatar da me ya faru da ita ne to kuma ita mu'amala irin wannan ba za a hana ba tunda kai abokinka ne kuma ita matarsa ne kuma har ya kai matakin da ya rasu za ta aure da wani kuma su cocin suka bukaci ka je ka ba da shaida cewa lallai mijinta ya rasu wannan babu laifi dan ka je ka ba da shaida kai dai kawai abin da za ka yi karka tsaya a daura aure tare da kai a yi waɗannan addu'o'i da sauransu saboda sai na umar allah ya masa rahama kamar yadda ya zo a cikin littafin adabu zifaf da sunnatul mutahhara na muhammad nasiruddin albani akwai fasto da ya gayyace shi zuwa cocin su domin ya zo shi don yin wani taro ko kuma wani biki sai ba su amsa da cewa inna la nadkhulu kana'isa ko a mu an hana mu shiga cocin yace min ajli suwarin lati fiha saboda hotunan annabi Isa da kuke likawa gashi an giciye shi nan yayi haka nan yayi haka yace wa tubul da kuma ganguna da kuke kadawa kuna kiran sunan a Jesus suna kuna abin nan allantar da shi da kuma a hukuntar da Allah wannan shine abin da yasa annabinmu ya hana mu shiga ainihin wato cocunan so saboda haka a karkashin wannan fatawa malamai suka ce babu wani taro da za a gayyace ka coci ka je sai fa idan wani mitin ne ko wata tattaunawa wanda ake so a fahimtar da juna ko kuma idan wa'azi za ka je ka yi ko sun bukaci ka je ka yi bayani akan addininka menene fa'idar addinin me albarkarsa to wannan kuma wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma amanu alika bi annahum qaumun la ya'lamuna ko to saboda haka idan misali wannan ne aka bukata wannan babu ne amma dai an kira ka wai an gayyace ka daurin aure ka je an gayyace ka suna ka je an gayyace ka wujin gawo wujin gawo ko sanya zoban soyayya wai wai saboda abokinka ne kuna aiki guri daya da tafi sai a jiki kenan God the Father God the wane ne Son God the Holy Spirit sai a soka ya yi tafi eh kai ma har da kai to bai halatta ba jama'a kun fahimci magana da kyau ko yawa saboda haka bai halatta ba waɗannan abubuwan amma idan wata mu'amala ce ka ba da shaida ko ka je kai wani bayani ko a je mitin ko a je tattauna akan wani issue na al'umma kuma aka ce a coci ne babu laifi ka je tunda ba wannan ba wani abu ne na ibada ba da aka je yi abu wallahu a'lam
malaman da bai da mace take ce mana idan mace ta yi bari hukuncin jinin ta ɗaya yake da na haihuwa wajen wajen malamin ibada
gaskiyar magana malamai da yawa sun tafi akan cewa bari haihuwa ne kawai dai ya zo da tangarɗa wanda ainihin wato ba ba yadda aka saba ko ba yadda yanayin tsari yake ba don haka idan jini ya zo dole za a saurara wa wannan jini har sai ya dauke daidai yake da da haihuwa kamar yadda wasu malamai suka nuna akwai kuma wasu malamai da suke daukar sa kamar jini ne na ciwo tunda bari kamar wata larura ce ko kuma abin nan dan haka a karkashin wannan suka ce za a iya ainihin wato yin ibada amma dai ni abin da nafi gamsuwa da shi shine a bari sai ya dauke sannan a ci gaba da ibada a domin wannan yana daidai da kamar kin haihu ne daidai haihuwa ne ta zo ba da rai ba ko kuma dan lokacin da aka ɗeba masa ne ya cika halittarsa domin ya zamanto dan adam Allah bai kaddara ya samu wannan yanayi ba wallahu ta'ala a'lam
na Allah shi ka wanda yake cewa malam shi ya halatta mace ta shafa kuya a kanta da shafa ta shafa kuya a kanta okay don gashin a kanta domin gashin kanta ya kara tsawon da wuce ko kuma na wuce ya ba a fuskarsa a kasa domin kara tsawon tsawon
yanzu dan jaraba dan kina buƙatar gashin ke lauhi dole sai kin shafa giya kawai dan kawai ki kwalliya giya eh bai halatta ba ni da wannan shine fatawa na bai halatta ki shafa giya a kayan ki wai dan gashin ki yayi kyau ba ko kuma namiji ya shafa a fuskar sa dan gemun sa ya taje ko ya miƙe ko ya baki ko ya kaza ba ni ban yadda ba da wannan gaskiya yawa bai halatta ba ni a guri na ni dai ban ban ban, ban ga halaccin sa ba dalili shine akwai abubuwan da sun halatta ki amfani da su wajen gyara gashin wanda ba giyar ba to dan menene dole sai an sa giya ni wallahi wasu fatawoyin na kuma wallahi tallahi wata ran sai kun kura mutum ma cat wallahi Allah ya kan malam Aminu Daurawa aka yi masa wata tambaya yace wata ran sai kun hana mutum magana ma wallahi sun kawo amma tambaya ce Allahu a'lam kawai ya shiru ya rabu da ku yi wallahi yace yace yace yace ta fatawoyin na ku sun abun nan sun mutu tunanin mu ana neman yadda za a gyara sarki da sallah ko ba haka bane jama'a duk ka tsallake wannan ka zo kana tambaya wai akan wai a shafa giya a gashi a gashi gashi ya miƙe in an ci tsaye ce yanzu an ce mata ake wankan da na ba yanzu haka bai wahala ta iya describe ko ba haka bane da wahala amma yanzu tana tambayar yadda za ta shafa giya a gashin ta gashin ta ya miƙe da Allah rabu da wannan da
ta Allah ta karbi wannan mana wata kwari yake cewa Allah ta hankali magidanta dangane da wata ɗabi'a da suke yi sai ka ga a sati ko a wata sai ya yi wa kansa amma baya yi sai sai sai a shekara yake yi wa matarsa in ta yi magana sai shi a yi ba ku dawo da kuke ba shi malam hakan ya dace in bai dace ba kuma malam a ya hankalin wanda don a nan gurin nan akwai wanda ya ke wanda ya
aini na san dama daga karshe daga karshe za a ce yana nan to gaskiya dai bai dace ba tsakani da Allah in dai har baya wuce sati yake ƙara jamfa kuma matarka ba za ka dinka mata ba gaskiya wannan ba daidai bane a hujjar cewa ba ta fita in ba ta fita ai kana buƙatar kwalliya da ado ko ko ba haka bane kuma Allah ya ce wala hunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf kwatankwacin abin da yake kansu na su kyautata wa mazajensu kuma akwai a kanku na ku kyautata musu na fata an fahimta saboda haka gaskiya ba na ganin wato dacewar namiji ya dinga yi wa kansa hidimomi matarsa tana kallo ba zai mata ba wallahi wannan ba daidai ba ne wa matan nan akwai buƙatar ku tausaya musu wasu tausayi bin nisa'i khaira annabi ya ce ina muku wasiya dangane da matan nan ku dinga musu alkhairi ku dinga musu alkhairi wastausu bin nisa'i khairan ku dinga kyautata musu kuna mutunta su annabi yana cewa khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli mafi alkhairun ku shine mafi alkhairin ni ne abin nan mafi alkhairun ku shine wanda yafi kyautata wa iyalansa ni na fi ku kyautata wa iyali haka annabi ya faɗa Allah ya saka wa malam Ahmad abin nan Ahmad Tijani Yusuf Buruntu kaga wani bidiyo clip din sa yace yana kiwo ne to yana da raguna haka da yake kiwa kiwatawa to akwai iyalin sa daya tana daga cikin wanda take bawa ragunan abinci yace to akwai wani katar rago babba ina fata an fahimta babban rago wata rana ta zo ta bashi abinci ta juya za ta tafi ashe rago ya fita uwar gida sanda ya ja da baya ja da baya rugo da gudu ya zo ya gabza mata abin nan tunkuri ina fata fahimta ta zube a nan asume aka tafi asibiti da ita yana cikin gari aka buga masa waya cewa to gafa abin da ya faru da iyalinsa ragonsa ya tunkure ta ya taho da sauri ya zo ya samu sun wuce asibiti ya je asibiti ya isa kenan ya ga suna fitowa likitoci sun ganta alhamdulillah ta farfado ta dawo hayyacinta shine sai ya kira ɗaya daga cikin ɗalibansa ya ce a je a yanka wannan ragon ya ce masa ala gafarta malam ya sa a yanka ya ce a ai duk abin da zai tunkure ki a gidan nan billahi allazi la ilaha illa huwa ba zai kara kwana a gidan wallahi ta haka aka je aka dauki wuka aka yi bismillah aka yanka rago aka fita ya ce uwar gida guda rago ya tunkure min ita in bashi ya ce wallahi tallahi ba zan iya bari ba kawai aka yi bismillah aka yanka ka ji maza mana masu kyautata wa iyali wataƙila in kai ne in ka za ka hau faɗa to ke ba ki da hankali ina hankali ki yake tunkuri ko ba haka bane ko ba haka bane ba da wallahi wani sai ya zo ya ta faɗa ta masifa amma shi sai ya ce Allah sauke uwar gida sannu sai ya ce a ji a ɗau ka a yanka ragon ita wallahi aka aka yanka ragon katar rago ya fi sauran ragunan gaba ɗaya ya ce Allah ya ji kan malam ya sa wallahi tallahi duk mutumin da ya san addini shi ya fi tantanta mace ta aura saboda su ne kaɗai suke iya mutunta mata wanda duk ka ga yana wulakanta matarsa bai san addini ba yanzu dai kun ji hadisi annabi ya ce na fi ku kyautata wa iyalai ahe kai idan mabiyin sunnar annabi ne da gaske ya kamata ka dinga kyautata wa iyalanka haka ne ko ba haka ba yanzu tana maganar cewa duk baya wuce sati zai yi sabon ɗinki amma ita a wata ko wata biyu ko wata uku da kyarye mata ɗaya in ma an samu kaga wannan ba daidai ba ne ko shekara kaga idan misali ma ba za ka yi mata dan ta je ka gaida dangi da kyauran yan uwa a ga cewa matarka mata ce wanda take cikin walwala ba ai akalla za ka yi mata dan kai kwalliya ka zo gidan ka gani ko ba haka ba to ko dan wannan ka dinka mata ba kaga kuma wannan ya nuna kana da wadata domin da ba ka da ita ba zai yiwu ka dinga wa kanka dinki duk sati ko sati biyu ba wannan ya nuna ba wai ba ka da hi bane kana so ka zama zumbuli ne kakan marowata to ka ji tsoron Allah ka gyara in ka san ba za ka yi ba to kai ma ka sassauta wa yi wa kanka dan ba daidai bane kai ka je ka ci nama kai kyat su kuma ka bar su da ta kafira miyar alasa albarka na fata an fahimta eh to kuka ai kun san akwai albarka ai ko yawa kuka akwai al- ba ita ne ta rike mu ba yanzu in banda kukan nan jama'a in banda kukan nan yanda kasar mu nan take ba sai a hankali ba Allah ya shirye da so saboda haka a a kyautata wa iyalai wannan shine ni shawara ta ke kuma ki yi hakuri idan kin samu dan wani abu kar ki raina kar kuma ki takwarmato a shi yawan kai kuka da ƙara din shi ma ba shi da albarka ki dinga hakuri da yanayin mijinki a ki fifita zaman lafiya da shi sama da abun duniya sama da wani abun da zai miki amma shi kuma ya ji tsoron Allah ya dinga mutunta ki yana kyautata miki wannan shine gaskiyar magana muna addu'a Allah ya ba shi ikon gyarawa idan yana jin mu idan ko baya jin mu muna fata Allah ya sa wannan sako ya shigo a gare shi kudi ya ƙara aurawa kenan ko Okay. Okay. to jama'a mun samu a ainihin wato kudi a yau naira dubu goma sha bakwai da ɗari biyu da naira biyar ko so a total ɗinmu yanzu muna naira da dubu sittin da bakwai da ɗari uku da talatin da biyar haka ne ko saboda haka muna addu'a Allah ya saka kowa da alkhairi to kun ga a cikin sati uku mun haura dubu saba'in kun ga ai abin nan dubu sittin kun ga ai nan da wasu yan satuttuka sai kaga kuɗin mu suna kaiwa ɗari ɗari biyu da sauransu sai mu zo nan mu yi shawara me za mu fara siya a fara ainihin wato gudanar da harkokin neman kuɗi da shi Allah ya ba ku ikon taimakawa tare da mu baki ɗaya subhanahu wata'ala ya sa albarka a ciki Allah ya maida allura garma dan abin da ake bayarwa din nan Allah ya sa ya zamanto sanadiyar samun rahamar mu a gobe kiyama da kuma ya zamanto sanadiyar warwarewar matsalolin mu a nan duniya da lahira baki daya ina ganin shi kenan ko na'am
suna so mutum a dori ga wanda ya ce ba ne a ɗari biyu na suna cikin su masallaci a yi masa addu'a kuma suna sai da lafiya masa wannan yake cewa ma ɗan uwa suna shi a cikin addu'a mai gina ta yi a kuma shi ba zai samu ya ce masa ya haɗa masa kuɗin da ya saya masa a yi masa a yau mai gina addu'a Allah ya haɗa masa kai ne ya sa masa a dukiyarsa shi kuma Allah ya kare masa wannan mashin ya ba shi ikon mayar da wannan kuɗi da masa bukata ga ɗari biyu ma da ta aljiyarsa ya kuma ya masa addu'a to madalla sai kuma sa aljihuna ku
wannan da ya fasa shi a zuwa abokan sun masa alkawari ɗaya ya masa alkawarin zan ba shi jari ɗaya ya masa alkawarin ƙarshen satin ɗaya kuma ƙarshen watan da mana aka yi addu'a Allah ya ba su cikin to amin summa
sannan sai akwai wanda ya turo ta hanyar waya ake cewa to Allah ya yi biya ne a sai cikin addu'a akwai auren da yake nema yake matan da ke wata zuwa Allah Amina Al-Qur'ani ke ta a hankali mana kawai da ke yace a sai cikin addu'a Allah ya fara da ita da ita Allah ya tabbatar da akwai marasa lafiya da farko da suka rufa ko suka rufa a kai akwai akwai wanda ya san ba da jarabawa wanda ba su yi da yanzu da ta kuma ya san ba da jarabawa ya san addu'a Allah ko yi ya sa su ba da yar wannan sa to amin akwai masu neman aiki da wanda ba akwai wanda ya san kasuwa da shi amma san wanda kan kasuwa ya san jarabawa a kasuwan a masa addu'a Allah ya yi masa wani jarabawa da shi kuma ya fada wata ya ce mahaifiyarsa tana fama da ciwon kafa tsawon lokaci mana a kan kasuwa mai ba ta lafiya akwai masu neman aure da wanda wanda suka rubuto a kasuwa akwai kuma wanda ke cewa auren sa ya zo dab mana ɗan wata shi na zuwa ana bai ne masa gube akwai wani ya ƙara kawo da jirgin ba
to ɗan uwa kamar inda aka ji ga mutane da al'umma da bukatu daban-daban iri-iri kala-kala muna addu'a duka Allah ya biya wa kowa bukatunsa na alkhairi wanda suka turo da sadakoki suna nufi bukatar a saka su a addu'a muna addu'a Allah ya amsa musu bukatunsu na alkhairi sauran al'umma da su ba suka ba da gudunmawa da ma wanda suke bayarwa dare da rana suna buƙatar addu'o'inmu da kuma neman bukatu a gurin Ubangiji muna addu'a da sunayen Allah masu tsarki da sufofinsa maɗaukaka, subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato biya musu bukatunsu na alkhairi. A ga babanmu muna tare da shi, Malam Adam mai hula, a, muna addu'a Allah ya ƙara masa lafiya da imani, Allah ya biya masa dukkanin bukatunsa na alkhairi yadda aka taso lafiya har aka iso wannan mataki lafiya Allah ya sa a yi kyakkyawan ƙarshe a malaminmu malam Musa da malamanmu irin su malam Dokoro da sauransu muna addu'a duka Allah ya ƙara musu lafiya da imani ubangiji ya ƙara musu jagoranci ya kare mana su ya kuma ƙara musu mutunci da ɗaukaka yawa to dama malam Musa ya ba da sako cewa da Allah a dinga sashi a addu'o'i akwai bukatu da yawa da ya sa a gaba kuma haƙƙi ne gare mu a matsayinsa na malaman mu mu dinga saka shi a addu'a to muna addu'a Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi ga malam Sadiq Pharmacy shi ma muna tare da shi yakan zo wannan darasi da wannan majalisi muna addu'a bukatunsa na alkhairi Allah ya biya masa sauran membobin mu da muke da suna media da sauran kwamitin mu na wannan masallaci da suke ta bada gudunmuwa wajen gudanar da waɗannan aikace-aikace duk muna addu'a subhanahu wata'ala ya saka kowa da jannatul firdausi bukatun da kowa yake da suna alkhairi muna addu'a subhanahu wata'ala ya biya musu su sannan yan medium mu da waɗanda suke yada karatuttukan mu da wanda suke ɗauka suke recording da bidiyo da audio duka ga sunan muna tare da su Allah madaukakin sarki ya saka musu da aljannar firdausi ayyuka ne suke mana wanda wallahi ba biyan su ake ba haka dai sa kai a suka zo suke yi don neman lada a gurin ubangiji kuma suna da bukatu sosai muna addu'a subhanahu wata'ala ya biya musu bukatun suna alkhairi akwai bayan allah da na ce muku an ba su appointment a kamfanin ketco to yau din nan dai ko sun jiya nema sun je su har an yi postin ɗinsu an ba su guraren da za su fara aiki to muna addu'a yadda suka fara wannan aiki allah ya sa albarka a ciki ya kuma tsare musu mutuncinsu shi kuma wanda ya bada wannan aiki shi Dr. Jamilu Isiyaka gwamna muna addu'a Allah ya biya shi da aljanna Allah ya saka masa kokari da yake wa al'ummar jihar Gombe wani yana faɗa mai yana cewa a Kano har har har shega suke musu cewa an mai da Ketco ta Gombe ma'ana an mai da kamfanin Ketco kamar kamfani ne wanda yake na Gombawa saboda yadda 'yan Gombe suka yi yawa a gurin a gurin aiki amma kuma haka ake so dan ka samu matsayi ka dinga taimakon naka wannan shine bukatar da ake da ita wannan shine bahaushe yake cewa namu ya samu haka ne ko ba haka ba to gaskiya yana da kokari wannan bawan Allah wajen a tallafawa mutane da matasan Gombe wajen sama musu aikin yi a wannan kamfani muna addu'a Allah ya bashi lada Allah ya biya shi bukatunsa na alkhairi Allah ya biya masa Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa aljanna ce makomar mu subhanahu wata'ala ya mana albarka duniya da lahira ya Allah muna kamun kafa da wannan karatu da muke da sauran ibadoji da sauran ayyukan alkhairi da muke yi ya Allah muna da damuwoyi Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka yaye mana damuwoyinmu duk abin da muke nema a gurinka na alkhairi Allah ka bamu abin da muke neman tsari a gurinka na sharri Allah ka tsare mu ya Allah wannan al'umma tana da matsaloli tana da damuwoyi muna da yan kasuwa a cikin masallacin nan ya Allah muna da ma'aikatan gwamnati a masallacin nan ya Allah muna da ma'aikatan kamfanoni muna da masu masana'antu iri-iri a wannan guri muna da masu ƙananan sana'o'i a wannan guri da masu gadi da waɗanda suke ƙananan sana'o'i da wanda jarinsu yake tangarɗa da wanda ya miƙe da wanda suke neman ma jarin da ɗalibai da suke karatu da wanda sun gama suna nan da kwali suna neman aiki da wanda ayyukan da suke da shi baya biya musu bukata suna neman ɗaukaka a gurin aiki da canjin aiki mai albarka Allah ka amsa mana waɗannan bukatu gaba ɗaya Allah ka amsa mana waɗannan bukatu gaba ɗaya Allah ka amsa mana waɗannan bukatu gaba ɗaya Allah ka kare mana mutuncinmu da matsayinmu ka kare mana imaninmu da takawarmu da kuma tauhidinmu da aƙidarmu ya Allah ka sa ƙarshen kalmar da za mu furta a duniya kafin mu koma gare ka ta zamanto kalimatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah madaukakin sarki ka ji kan iyayenmu Allah ka yi musu rahama Allah ka kai haske da rahama kabarinsu abinda suka yi mana na taimaka mana da suka yi muka zamanto mutane ya Allah ka biya su Allah ba su yi ba domin a biya su Allah ka biya su babu abin da muka yi musu ya Allah wasun su ma sun riga mu gidan gaskiya ba mai musu komai ba ya Allah Allah kai ne mai musu Allah ka gafarta musu Allah kai musu rahama Allah ka sa aljanna ce makomar su Allah ka shirye da ƴaƴanmu ka shirye da matasanmu ka shirye da ƴan matanmu mata a masallaci Allah ya musu albarka masu mazaje a cikin su Allah ya zaunar da su lafiya wanda ba su da mazaje Allah ya ba su masu albarka wanda suke da jaura ko jari karami suke juyawa a cikin gidaje muna addu'a Allah sa albarka a ciki wanda suke neman wasu bukatu na alkhairi a cikinsu su ma Allah ya biya musu da aljanna Allah ya biya su da aljanna Allah ya biya su da aljanna Allah ya sa aljanna ce makomar mu ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت